إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فارده إلي إلا حاجتي إليك ولا ترسليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله barka da fitowa idan lafiya an samu fitowa shafi na ashirin da nan bismillahir rahmanir rahim rasulullahi huwa rasulun shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama rasulun manzo ne da Allah ya aiko ilal mashriqi zuwa mahudar rana wal magribi da mafatar rana wal yamini da kudanci washimali da kuma arewa ma'ana kamar yana fassara maganar baya ila kafatul musulmin wa ila kafatul arabi wal ajami Allah ya kushe zuwa baki ɗayan musulmai baki ɗayan larabawa da bai bayi to nan kuma yana nuna nahiyoyi gabar da yamma kudu da arewa wato duniya gaba ɗayanta Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zuwa kabila ɗaya ko wani yanki ɗaya ba. Inda Allah ya ce wa ma'arsa za ka illa ka fatan linnas bashiran wa nazira. Wa annan jannata hakika aljanna haƙƙun gaskiya ce. Kamar yadda manzo Allah ya ba da labari, kamar yadda Alƙur'ani ya ba da labari. Ta kunu fi sama'i sabi'a tana kasancewa a cikin sama ta bakwai. Al'uliya maɗaukaciya. Wa man da ya duk wanda ya shiga cikinta. la ya mutu ba zai mutu ba abada har abada wa huwa da'imul farahi kuma shi yana madawwamin farin ciki ba bakin ciki a cikin ka kafin a shiga ma Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gilli wannan duk kafin a shiga daga an sha ruwa alkautara to zai wanke duk wani gillu da gishu da hitu da hasadu da yake zuciya za a shiga ne ishwarin ala sururin mutaqabilin kowa yana ganin kowa kamar dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya saha wannan ya inganta shi yasa tun a duniya Allah ya ce inna malmumuna ikwatun fa aslihu baina akhawaykum su mine ai ɗan uwan juna ne inda a lahira duk za a haɗu cikin ɗan uwantaka ta Allah to ku yi kokari fa aslihu baina akhawaykum ku sulhunta tsakanin ɗan uwanku guda biyu da suka yi sabani saboda an je lahira kar a ji kunya an zo an zauna tare gidan aljanna a duniya kuma da ana gaba da juna galatan a duniya sulhun ta tsakani to alhamdulillah sai ne an aka bari shafi na nan talatin da nawa sawa bismillahir rahmanir rahim fasulun rabewa kenan insha Allah fara'idu salati farillan sallah niyyatu salatin muayyana niyyar sallah a bar ayyanawa in ka zo sallah ta farilla za ka ƙudura niyyar wacce sallah za ka sallata ita ce al-mu'ayyan ba ka yi niyyar sallar farilla kaɗai ba a wacce ce a zuciyar kaɗai za ka ayyana a zahar ce ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ba wai ne sallan farilla kadai ba sallan farilla suna ta tara juma'a ma tana cikin sallar farilla to kowace sai ka ayyana ta a ranka wa takbiratul ihrami da kabbalar harama farilla ce daga cikin farillan sallah wani qiyamu laha da tsayuwa domin ta ita kabbalar harama wal fatiha da karatun fatiha wani qiyamu laha da tsayuwa domin ta ita fatiyar wa ruku'u da yin ruku'u wa rafu'u minhu da tsagowa daga gare shi wa sujudu da yin sujada alal jibhati akan goshi wa rafu'u minhu da ɗagowa daga shi sujjada ɗin ya taimaka Allah jama'ati saboda saɓani na malamai shi ya ɗauki ƙaulin da ya ce goshi shi ne farilla a sujjada hanci sunna ne Eh, wasu malamai kuma sun tafi goshi da hancin duka gaba ɗaya ne farilla ne Eh, duba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi an umarce ni da yi sujada akan gabobi guda bakwai to sai ce aljabhatu bakinsa ya kira goshi amma hannunsa wa ashara ila anfi kuma sai nuna hancinsa da zai lissafa bakwai din sai ce aljabhatu sai ya nuna kuma hanci to wasu malamai suka ce yana nuna hanci da goshi duk gaba ɗaya ne saboda haka dukkan su farilla ne in ka ajiye goshinka a ƙasa hancinka bai taɓa ƙasa ba ka bar farilla ba ka yi sujjada wasu kuma suka ce a'a goshi ɗin farilla ne kamar da mai ahalari ya ɗauka Eh, hanci ɗin sunna ne in dai goshi ya taɓa ƙasa to ko hanci bai taba ba sujada ta inganta sai dai an bar sunna kamar da mun shiga cikin sunnoni zai gaya maka wasu judu alal anfi ya kawo zai kawo ta cikin sunnonin sallah ya ɗauki wannan kauli kenan Mhm. domin ka lissafa gabobin da manzon Allah ya ambata a can din bakinsa ya ambaci guda bakwai din ne amma wajen goshi din hanci hannunsa ya nuna hanci shi ne sai sai wal kaffai da ta fuka guda biyu in ka hada da goshi ya zama nawa uku wa rukubatin yake da gwiwoyi guda biyu kaga biyar kenan yace wa adrafal qadamai da gefen manyan yan yatsun kafa guda biyu kaga bakwai din kenan amma an kace goshi daban hanci daban to za zama takwas kenan ko kuma lafazin sa yace sab'ati a'zun eh wal itdalu da daidaituwa a sallah bainal arkani kenan tsakanin rukuni da rukuni in kai ruku ka warware bayan dagowa din da aka ce wa rafu minhu daga ruku din dagowar farilla ne sannan kuma ka samu i'tidali in ka dago din ka tsaya ka daidaita kafin ka tafi sujjada shi ma farilla ne wa tumaninatu da nutsuwa shi kuma fi arkanin sala a cikin rukuni ake neman nutsuwa shi i'tidali bainal arkani tsakanin ruku'u da sujjada a sami i'tidali a tsaye tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu a samu i'tidali a zaune to shi kuma tsumanina lokacin da kai ruku'un a cikin rukunin ka samu nutsuwa kafin ka dago lokacin da kai sujjada ka samu nutsuwa kafin ka dago shine tsumanina shi ma farilla ne wa tartibu baina fara'idiha da jeran da tsakanin farillanta ita sallah ba kamar alwala bace ita alwala tartibul fara'id sunnatu wa tartibus sunnati mustahabbu wannan abin da ya shafi alwala ga taimama ka gane ai ka jeranta farillan alwala sunna ne ka jeranta sunnonin alwala mustahabbi ne amma ita sallah jeranta farillan ma farillan ne ka gane ai ita ta bambanta tartibin da dala alwala da taimama daban tartibi a alwala da taimama mustahabbi ne ka gane ai ko ka ce sunna ne amma a sallah farilla ne shi yasa ya kawo shi a cikin farillai wajibi ne farilla ne niyya ta riga kabbarar haram sannan kabbarar harama ta riga karatun fatiha da sura karatun fatiha da sura ya riga ruku'u dagowa daga ruku'u ya riga sujjada sujjada ta riga zaman ɗaguwa daga sujjada sujjada ta biyu ta riga sallama da zamanta wannan jerantawan shi ma farilla ne kaga ai ya jeranto maka shi niyyatu salatul muayyana ko dama ya jero takbiratul ihrami qiyamu laha al-fatihatu wal qiyamu laha wa ruku' wa rafu' minhu wa sujudu ala al-jabha wa rafu' wal i'tidal wa tumanina ko dai ka maka ajeran nan to kai ma ka jelanta su farilla ne idan idan ka akasa to sallah ta ɓaci idan kai ko da ka fara da niyya da kabbarar harama da tsayuwa da karatun fatiha da sura amma sai ka faɗi ka fara yin sujjada sannan ka dago kai ruku to ba ka da sallah domin ka bar farilla wannan tartibi din shi ma farilla ne wa salamu da sallama farilla ne wa julusu da zaman sa shi sallama alladhi yuqaribuhu wanda yake ruqayyarsa ma'ana wanda yake tare da shi eh zaman da zaka yi sallama a cikin shi ma farilla ne wa shartun niyyati sharadin niyya zai kawo maka bayani akan farilla ta farko ita ce anniyatu niyatu salatin muayyana yake ba to ita tana da sharadi sharadin ta shine muqaranatuha ruqayyata li takabiratu irani da kabbara harama kana kudura niyya sai Allahu akbar ba a so a samu jinkiri ko kasiri tsakanin niyya da kabbarar harama shine sharadin ta in ku aka samu jinkiri to niyyar ta baci lokacin da ka zo ka yi kabbara sai ka kudura sabuwar niyya in ka yi niyya kuma ka tsaya wani abu ba ka yi kabbara harama ba to niyyar ta warware don sharaɗinta bai cika ba sharaɗinta bukara nasuwa ana gwama ta da kabiratul ihrami alhamdulillah sai ne shafi na sha nawa to ina za mu tashi babu tayammuni wannan babi ne da zai bayani akan taimama walittayammumi fara'idu wa sunanun wa fada'ilu taimama tana da farillai da sunnoni da mustahabbai ka gane ai in ka lura da wasalin fara'idu da sunanu da fada'i fara'idu ya maka damma ne guda ɗaya wa sunanu kuma ya tanwini ka gane yayi akwai alamar tanwini wa fada'ilu kuma shi ma ya maka damma guda ɗaya to sabuwar damma a na kira yana nuna cewa suna ne da baya sarrafuwa eh dama tanwini yana daga cikin alamar sarrafuwar suna eh zai iya ɗaukan alif da lamun kuma zai iya ɗaukan kisra idan ka ga tanwini dammataini ko fatataini ko kasarataini ka gani to alama ne na sarrafuwar suna amma wanda baya sarrafuwa ko da harfin jar ya shiga sai a ce ala fara'iba ko ala fada'ila ko bil fara'id ko bil fada'il ina fata an gane sai dai in ya zo a matsayin mudafun yana da mudafun ilayhi a gare shi to wannan kuma zai sarrafu saboda mujawara da ya yi da abin yi wa kisra majruri fa amma fara'iduhu amma kaga farillan taimama fa arba'atun guda hudu ne na farko anniyatu qudra niyya ita ce dai asali ko tushe a dukkan aiki in babu niyya babu aiki duk wani aiki na ibada to za ka ga ana neman niyya niyya kuma ita ce ikhlasi tsarkake niyyar ka yi shi dan Allah wahiya abin da ake ce masa niyya a taimama an ya nuya istibahatar salat yayi niyyar neman halatta sallah eh domin li Allah taimama domin taimama la yarfa'u al-hadatha baya dauke hadasi alal mashhuri a bisa kauli mashhuri ka gane ai janaba ce da kai jinin haila ne ya ɗauke mata ko jiki ba a samu ruwan wanka ba ko ba lafiya to taimaman nan da za ka yi zai halatta maka yin sallah saboda jaraba ta hana sallah hakan nan in hada sun karami ne alolaka ta warware saboda nawaqidul wudu'i ko kai bacci ko kai hutu ko bawali ko bayan gari alwala ta warware kaga haramun ne kai sallah to baka samu ruwan wanka ba ko babu lafiya da za a yin alwala to taimama za ta halatta maka sallah alal mashhuri abu za kauli mashhuri to dole ne kawai ka kudura niyyar neman halatta sallah za ka yi taimama da niyyar ta halatta maka yin sallah ka gane ai wa ta'limu wajhihi da game fuskansa wa yadayhi da hannayensa da yin shafa ila ko ahi zuwa wuyan hannunsa iya nan kawai wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu iya nan shine farilla zarcewa zuwa gwiwar hannu wannan sunna ne wa darbatul ula da bugun ƙasa na farko da Allah ya ce fatayamma Musa idan ɗayiban bugu ɗaya Qur'ani ya ambata shine farilla bugu na biyu domin shafar hannaye wannan sunna ne wa sa'idu ɗahiru da guri mai tsarki da Allah ya ce fatayamma Musa idan ɗayiban ai ma'ana ɗahira shine ɗayiban ba a taimama a guri mai najasa sai mai tsarki wa huwa in baka san as-sa'idu ba bisadi la bisin as-sa'idu mai suna mun sai tunda akwai sunan mutum sa'idu ko mai arziki daga as-sa'adatu ce yawwa sa'ada ko Allah ma ce wa amma allazina sa'idu wanda suka yi arziki na lahira to mai sadun shine ma sa'ida ala wajhil ardi abin da ya hauhawa a bisa fuskar kasa kalmar sa'ida hauhawa ka gane yayi kamar da Allah ce ilahi yas'adu al-kalimu tayyib yas'adu yake yana hauhawa min turabi shine turbaya au ne rablin ko tsakuwa au hijaratin ko duwatsu au sabakatin ko kasar kanwa au nahu zalika ko makamancin wannan duka ana yin taimama a kai alhamdulillah sai ne sassa barka da zuwa an dawo lafiya ya hanya ya bebi da mamansu alhamdulillah ya mutanen gida na za mu tashi iziya shafi shi ma taimaman ne arba'in da shida ko da biyar ko da bakwai yawa to ya za mu tashi wa sunani ha hanya wa yabdu tayammumu idan da shida ne ko shine wa yabdu tayammum taimama yana baci bima yabdu bihil wudu da abinda alwala yake baci da shi ka san a lugar larabci da alkemim da alwudu duk muzakkari mu ne a wata muke kyallata da sunan mace mace alwala ta kare ko taimama ta kare ko ai ina da alwala ta ba alwala na ba to amma a larabci suna ne muzakkari dan babu dalili na ta'anisi kisa yake wa yabulu a taimum taimama yana ɓaci bima ya kudu bihin da abin da alwala yake ɓaci da shi duk abin da yake karya alwala idan ya faru ga mai taimama ya karya masa kuma har da ƙari shi ne wa dududul ma'i ya buɗu wa wulaɗafi ne wa ya buɗu tayammumu taimama yana ɓaci bi wujudul ma'i da samuwar ruwan alwala ko ruwan wankan janaba qabla salati kafin yin sallah in rashin ruwa ne ya hana ka yin wankan janaba ba rashin lafiya ko rashin ruwa ne ya hana ka yin alwala ka yi taimama za ka yi sallah sai kuma ruwan ya samu to taimama ta ɓaci illa an ya shafa watan lokaci sai dai in ya ji tsoron tserewar lokacin sallah bisti imalihi da yin aiki da ruwa lokacin ya ƙure sallah ta kusa ma ƙala'i sallar asuba ce rana ta kusa faduwa ko sallar la'asar ce sallar asuba rana ta kusa hudowa ko sallar la'asar rana ta kusa faduwa ko sallar isha alfijir ya kusa hudowa yayi taimama zai yi sallah ko kuma ya samu ruwa in ya tsaya yin wankan janabar nan ko in ya tsaya yin alwala rana za ta hudo bai yi sallah ba ko rana za ta faɗi bai yi sallah ba ko alfijir zai hudo bai yi sallar isha ba to a nan kan taimama tana sai ya ci gaba da sallasa ba tare da ya yanke ya yi alwala ba. Wai zara alma idan mai taimama ya ga ruwa, wa hawa fi salati shi kuma ya riga ya shiga cikin sallah. Lam tabdul salatu sallarsa ba ta baci. Kafin shiga sallah ne in ruwa ya samu taimama ta baci. Amma daga ya yi kabar harama sai ga kuma wani ya kawo ruwa to sallah ba ta baci ba. Wai tayammamu mutum yana yin taimama duk sa'idin ɗayibi da guri mai tsarki kaga nan ya kawo shi da asalin duka ta alƙur'ani fa tayammamu sa'idan ɗayiban amma a bayan yake maka ko ashe a a shimawi ne wa huwa turabu shine turbaya kamar da mai a shimawi na gaya mana wal hadru da dutse shi san kasan cewa yi wa hijarati ya kawo shi da sunan jam'i wa ramlu ko ya kashi da mufradi a can min turajin wa ramlin wa hijarati wa sabakati yace nan kuma yace at-turabu wal hajaru wa ramlu da tsakuwa wa jami'u ajza'i al-arabi shi ma da dukkan yankokin kasa kullu ma sa'ida ala al-arabi kenan kamar yadda ne Ashmawi ya faɗa shi nan bai kawo kanwar ba ma sai ce wa sabakati to duk tana cikin nau'i na kanwar da jar kasa da farar kasa da tabo mai ahalar ya gaya maka wani kabkabu har da guri mai ɓaɓɓarkiya ma inda ruwa ya shanye ta ko ya tsatsage ko da akwai danshi in dai ruwan ya tsotse danshin ba zai hana yin taimama ba ka gane ai da fako dukkan wani yanki na ƙasa ma damat ala hayatiya matukar ta dawwama akan kamanninta da Allah ya halicce da ita wannan ƙasar lam tugayyirha sana'atu adami sana'a ko aiki na ɗan adam bai jirkita ta daga halitta ta asali ba ya tsabikin da dafawa ko ƙonawa wa nawi da makamancinsa shine ƙonawa ko kamar su bince kaga asalin su ai dutse na amma an sa masa kemikal da wasu abubuwa inji ko kamfani ya ƙona an sarrafa shi an jirkita shi sana'a ta ɗan adam ta mai da shi wani abu daban amma asalinsa dutse ne to ba za a yi taimama da shi ba saboda sam'atu adami tugayyiru ta jirkita shi wa turabu amma yin taimama da turbaya afdalu shi ne mafi falala min gairi kasa mu a wanga mun ce al'arabu kasa ba to a turabu ya kamata mu ce turbaya eh ba ka san turbaya ba shi ne shi ne shi ne shi ne turbaya garin ƙasa haka zai zo to ƙasar da aka ɗebo za a yi gini ba kafin kafin a ji ƙafa za a ɗebo ƙasa ko ba a sa ruwa ba to sunan ta turɓaya ta gane yayi wanda ta bushe iska take ɗiba da ce rerayi ko in a daji na ce mata sahara ko duka sunanta ne amma aka ce al'arbu ina so in gaya maka muna cewa ƙasa ba to ismin shamilun ne da jami'i a jaza'il arab suna ne da yake kusa dukkan har kanwa ma sunansa sunanta al'arbu yi ba gane ba da ma aka ce ku sauko ila al'arbu zuwa ga ƙasa ba ko ma akan me suka sauka ai ƙasa ce amma ka ce turabu turbaya ba za ka ce ƙasa ba sai dai in ka yi duba da asali kuma to sai ka ce ƙasan yi kamar annabi adamu kalaka ta wani min nari min ini ka ga tabo aka ce amma asalin sa ne ƙasa ko amma akwai inda Allah ya ce ai mun halice ku min turabi bai ce min ini ba wani bai ce min ini lokacin min turabi amma ba inda ya ce min al'arzi ko sai dai an kawo bayanin ƙasa ɗin aka ci gaba da bayani ya ce min haka na tsanakum wa fi ha nuzukum wa min ha nukurizukum kaga ha haɗin da miri ne da ke kuma illa al'arzi to duka dai yankokin ƙasa ana yin taimama a kan wala ya tayammamu amma musulmi baya yin taimama ala shay'in nafisin akan wani abu zaɓaɓɓe nafis abin da yake da tsada ka zahabi kamar zinare ba za a bugi talin zinare a yi taimama ba duk da cewa asalinsa a ƙasa ake tono shi amma ba jinsin ƙasa ba amma ƙasa ce take haifar da shi eh ƙarfe ma ƙasa ce take haifar da shi amma ba ƙasa ba ce duk ita ta haife shi wal fiddati da azurfa har da irin su jibus da sauransu. Wala ala libidin, haka nan ba a yin taimama a kan darguma ko kafe shi ne libid. Libid, shimfiɗa da yake da kauri, kamar dai darguma ɗin shi ko kafe shi ne libid ba mala malam lugada a wata sura ne ne yawwa ahlaktu a suratul baladi ne ko yawwa na hallaka na kashe dukiya mai yawa yake nufi wata akan wata ta yi tudu kenan yasa aka kira ta malam lubada to a suratul jinni fa yakununa alaihi eh to duka duka ce lamun ne da ba'un da dalu wani kan wani lokacin da jinnin nasibina suka zo saurara alkur'ani saboda yawan har wani akan wani shine ya kunu na alaihi libada sun kewaye manzan Allah wani kan wani shine ma'anar libis abinda yake da tudu na shimfiɗa ba a yin taimama a kai wala ala jisadin wala akan shimfiɗa haka wanda ta yi lebur ba ta da tudu wala hasirin wala tabarma da dukkan nau'o'inta ta kaba ce ko ta leda ce ko ma menene tabarma ba a taimama a kai wa in kana fiha gubarun ko da akwai kula a kai akan tabarmar ko darduma ko shimfiɗa ko in ka buga kula tana tashi ba za a yi taimama ba daidai inda kai ka ɗebo ƙasar isasshiya ka zuba akan tabarmar ko akan shimfiɗa to wannan za ka iya za ka yi taimama amma don kula ta samu ba ta kai yawan da za a buga a yi taimama alhamdulillah sai ne risala to ai larabci ne larabci ne lububi ba larabci ne dai da ba'u da gadon din to shimfiɗar ne dai to ka zai sama ai lubgawa ake dawowa ta kan wata ita ma tana da kauri a lalle suna ta wata lubu haka ne dari biyar da nawa da sala dari biyar da arba'in da shida ina za mu tashi hamilan wa man ataka hamilan mutumin da ya yanta baiwa mai ciki kana janinuha hurran ma'aha janinuha dan tayin nata da yake cikinta ka gane jam'insa shine ajinna wa idan tumu ajinnatun fi buduni ummahatikum lokacin da kuke yan tayi a cikin cikin uwayen ku mata ajinna jam'i ne jamilu kuma mufradi to duk mutumin da ya yanta mace mai ciki kana jamiluha dan da yake cikinta ya kasance hurran yantacce ne ma'aha tare da uwar domin ɗa yana bin mahaifa ne kuma anan ko ya yi istisna'i istisna'i samun kal'i ne baya aiki ko ya ce na yan taki banda dan cikin ki kamar ka ce na yan taki banda hancin ki ne ka ga ba zai yiwu ko na yan taki banda kayan cikin ki zai yiwu amma inda ka aibe shi ne to wannan ko bai haka ko ko bai istisna'i ba na yan taki to yancin ya shafe ta ne bai shafe ba in yana so ya hada da ɗan sai ya yi lafazi na ‘yan taki ke da ɗan ko ‘yan tasu daban-daban na ‘yan taki na ‘yan ta ɗan amma in yana ciki in ya ‘yan ta uwar to ɗan ma gurran ‘yantacce ne ma a haka na da uwar wala yi ta ku fi riƙabil wajibati min fi ma'anan min itikin wala yi ta ku ba a ‘yantawa fi riƙabil wajiba cikin ‘yanta bawa na wajibi kamar kafara da mutum zai da ‘yan tabawa, kafarar rantsuwa ko kafarar kisa ko kafarar jihari ko kafarar azumin watan Ramadan, duk akwai ‘yan bawa. To ba a ‘yan man fi ma'anan wanda a cikinsa akwai wata ma'ana min itikin na ‘yanci, wanda ya fara biyowa ƙanshin ‘yanci da tadbirin da yi masa mudabbar. Ai mafaɗin kusur mudabbar. Ka ce masa in na mutu kai ‘yantacce ne. kuma kafara ta kama ka kace kayan tashi wannan kafara ba ta yi ba auki ta bada ko ka karya masa fansa yana watakila ma ya kusa biya kuma kafara ta kama ka kace kayan tashi wannan kafara ba ta inganta ba au gari ma ko watan su kamar almu ta ila ajali wala a'a ma haka nan ba a yanta makahu me lafiya ake so wala da daure wala me yankakken hannu ko mai ko mai yankakken kafa yawa wa shibu da makamanci ga ko mai shanyayyen jiki ko mai cutar sikila wanda dama ba zai baya baya tabuka komai dama kaga yana cinye ma tuwo baya amfana ka da komai to shari'a tana ganin ka ba yanta irin wannan a kafara ta wajibi ba amma idan yanta bawa na wajibi ne Allah zai kalba amma daidai ruwa daidai tsaki daidai kudinka daidai shagalinka ba za ka yanta wa Allah makahon bawa wani ya yanta bai gani kuma na ku bai zama ɗaya ba amma Allah zai kalba in ka shi da ikilafi amma ladanka ba zai kai ladan wanda ya yanta bawa mai mai lafiya ba jiya mun karanta a wannan karatu ne in ka yanta bawa ko yawa a nan ne a shari'i Allah zai yanta gaba ta jikinka da dukkan gabar da wannan bawa sai ka da ita ubuwan ubuwan har ma hatta farji da hudu farji a yi fada to in ka yanka makaho kaga baka yanka idanuwan ka muke in ka yanka mai yankakken hannu baka yanka ɗaya hannu ba aha wala ala man wala ala man ala gairin islam wala man ala gairin islam haka nan ba zai yanta wani wanda ba a addinin musulunci yake ba a yanta bawa na wajibi ba a yanta kafin dama fa ta hariru wa kabbatin mumina ce haka ko mumina wanda ba musulmi ba haka ba ya amma sunan mumini wala yajuzu itqu sabi kuma yanta yaro karami da bai balaga ba baya halatta ko da musulmi ne yana sallah ko da mai lafiya ne cikakken mutum ake so ka yanta inda yanta wannan wajibi ne wala walla alai wala abin jibintawa gare shi wato dama in tace ne maula ba kuma wallahi ne in ce za ka tace kai kafara wal wala'u jibintakar bawa liman a taka ga wanda ya yanta bawan in ka yanta bawa to kai ne maulan sa maulan a'ala shi maulan ka ne maulan asfali eh ba Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah fa lam ta'lamu abahu fa ikwanukum fi dini wa mawalikum mawal jam'i ne na maula balwalinku ne wanda kuka yanta to wanda ya yanta bawa shine maulan wannan bawa wala yajuzu bai'uhu sai da maulanci baya halatta kana iya sai da bawa kafin ka yanta shi ka yanta shi ya zama kalfan kafa eh kai ne mai gidansa dai shi ne yaron gida ba dama ka sai da maulanci wala hibatu wala kyauta da shi ko sadakar da maulanci baya halatta wa man ataka abdan an rajulin amma wanda ya yanta wa wani mutum bawa yake na yanta maka bawa na wani ba na baka bawa na ba ka gane ai eh hakan ma yayi yana nufin ya ba shi hadiyar ladan yan tabawa bawa nawa ne amma ina so ka samu lada na yan tabawa sai nake na yan ta maka bawa nawa ne ka gane yayi to falwala ujibin takar lirajuli ga mutumin da ka yan tawo bawa ba kai da kamar laki bawa ka ga dai kamar a zahiri kai kai da yan tabawa tunda naka ne ba cewa kai ka ba shi ba shi ya yan ta kana iya ba shi bawan rai amma ka ba shi bawan aiki ya ga dama ya yanka tunda yanzu mallakar sa ba ka da haƙƙi cikin abin da ya ga dama akan bawan in ya ga dama ya bautar in ya ga dama ya sayar in ya ga dama ya yanta amma sai ka ce ka yanta masa kana nufin ladan ya same shi tun da shi ka yantawa kamar shi ya yanta maulancin lirrajuli ga wannan mutumin ne ba kai da ka yanta masa ba wala yakunu wala'u jibintaka baya kasancewa ne man aslama ala yadai ga mutumin da ya musulunta a hannunsa mutum ne ba musulmi ba ya zo hannunka ya musulunta kalakana masa kalmar shahada to fa ba ba maulanka bane tunda dai ba bawa bane ka yanta ne musulunci ne kalakana masa wataƙila kai ma da ba musulmin bane wani ne ya lakana masa وهو للمسلمين ولاء منه ده يمسلمت للمسلمين ga dukkan musulmai ne ta zama wilayatul dini akwai wilaya ta addini akwai wilayatul itiki to wannan wilaya ce ta addini dukkan musulmi ɗan uwansa ne shi ma ɗan uwansu to alhamdulillah na shiga wala'i sai ne hashiyatul adawi shafi na nawa kaji da in daidai ko ina za mu tashi kai kai kai tashi a yi gaba ɗari da tasirin to ina za mu tashi yawwa ya kawo fako fa ya gasilu ya da yumna zai wanke hannayensa na dama awwalan da farko tunda hannaye aka ce ko a cikin gaɓoɓin da alwala akwai wanke hannaye to da farko ya fara wanke hannun dama li annal buda'ata bil mayamini domin farawa da madamaita qabla al mayasir gabanin mahagunta mustahabbatu wannan mustahabbi ne bila khilafin ba tare da sabani ba lima saha domin hadisin da ya inganta min kauli daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace idza tawadda'atum idan za ku yi alwala fabda udi mayaminikum ku fala da madamaitan abin da ya shafi ne hannu da kafa kenan eh banda kunnuwa a cikin madamaita akwai kunnuwa kunne akwai na daba akwai na to yana nufin gabobin da ake wankewa amma wanda ake shafa ba wannan ka'idar akan in ka zo ka iya taba ruwa ka shafe su tare amma in kafa ce ko hannu to mazala ce tabu da ubi mayaminikum wanzur ka duba lafazin wannan hadisi li anna khayra shay'in domin mafi alherin kowanne abu fi gasilil yadaini ko cikin wanke hannaye to shine kafara da dama bi kauli da fadin sa ko da yace salasan wanki uku au ithnaini to wannan ba khaira bane ka gane ai eh kayyara ko ya ya ba da zaɓi cikin wanke hannaye guda biyu ya ce maka talatan au isna ta yi au ɗin ai litta ta yi ce ba littar tibi ba ce ka wanke sau uku au isna ta yi ko sau biyu kaga ya baka zaɓi in kaga dama ka wanke biyu kaga dama ka wanke sau uku walam yukayyir amma bai ba da zaɓi ba fi gasilul wajhi war rijlaini cikin wanke fuska da hannaye eh mm shi dai da ce maka kaza ba ba mun wuce wanke fuska ba sannan muka zo wanke hannaye bai ce maka salasa au isna ce ba kawai ya ce maka ya wanke fuskarsa sau uku in ka duba a wanke fuska ya gasulu wajahu haka za salasa ba haka muka karanta a baya ba ai bai sai maka salasa au na ta yi ba amma da aka wanke hannaye sai ya sai baka zabi a fuska kawai yake ya wanke fuskarsa sau uku in an je kafa ma zai sai maka ya wanke su sau uku sau uku uku amma anan yace maka salasan au isnatayn to me dalili da dukkan gabobin da guda uku farulla ne saulan yace a wanke sau uku uku waɗannan ya baka zaki ka wanke sau uku ko su biyu eh wasifatu zai ga maka dalili wasifatu gasilin yajil yumna sifar wanke hannun dama annahu yufiru yana zubawa ayyu ya subbu da yufiru ma'anarsu ɗaya amma lafazin yana bambanta in ka ce yufiru yana kwararawa daga fada ya firu faibar ko faibanan ko faibatan kwarara kenan yana kwararawa kaga wannan akwai alama ɓannan ruwa a cikin lafazin kaji kwararawa da yawa ke amma kalmar ya subbu yana zubawa kaga ko kaɗan ne zubawa ne amma ko a tunani aka dai maka ruwa yana kwarara to za ka yi tunanin da yawa ne amma aka ce ruwa yana zuba wataƙila ba da yawa ba ne shi yasa mala a shari ya fasara masa da ya yana zuba alma a ruwa alaiha akan wannan hannu wa ya kuma yana motsa ta wa fi nuska a cikin wata nuska ta risala ba ya arukuwa ba ne ya dallukuwa yana cuccuɗa ta duka lafazi ɗaya ne wahiya mufassaratun lil'ula ita ya dullukuwa yana cuccuɗawa tana nuskar ya dullukuwa mufassara tana fassarawa lil'ula ga ta farkon shine ya arukuwa in baka san ma'anar al'arku ba shine addalku yana cuccuɗa hannayen da yadda ya nusura da hannunsa na hagu eh na sha gaya mana hannunin mace ne a larabci ya aruku ha yake yana cuccuɗa ta ita wa ita hannu ya dulluku ha shi ma kuma ya ce maka biyadihi yusra da hannunsa ta hagu al yusra wannan ya uddin ko alifin makasura yana nuna mace ne kamar kubra ba mace mace yusra ita ma mace ce yumna ita ma mace ce inda namiji sai sai a ce yaminu ko wayan baji yana kamata an ya kuna muttasila wanki uku ya zama ko ko cuccuɗawan ko wankewan ya kanta mai saduwa ne bil ifadati da zuba ruwan bil ifada da kwara da yufiru din ko ko kuma bisabbi in ya ce ya subbudin kenan ya zama cuttuɗawan yana saduwa bil ifadati da zuba ruwa lokacin da ruwan yake zuba lokacin kake cuttuɗawa wa yukhalilu asabi'a yadayhi yana tsatsefe to alhamdulillah yana da magana mai yawa fitin tsatsefewa sai me askar maman sai sarrafa ka ce su yi ba sai kai kai kuɗa abin kamar kai ka ce su yi ba ina ne askari na ba mu tazi ba mu kai fasalin ba za su rika hudu da arba'in ina za mu tashi ولا يفرض ko na ku ne mai rubuta wala yufradu lil ukhti ba a yin gado tare da yar uwa ma'ahu tare da kaka wala yufradu lil ukhti ba a rabo ga kaka ne ga yar uwa ma'ahu tare da kaka muna cikin gadon kaka ne tun shekaran jiya har karatu na jiya gaba daya da wanda yake kora da wanda suke musharaka tare da wanda suke mukasama da wanda ake ba shi zaɓi a cikin abubuwa guda hudu to idan ya zama ga kaka uban uba ga kuma ‘yar uwa ta mamaci shakikiya ko da ajiya mun faɗa yana koran ɗan uwa da ummi to ita shakikiyar ko da ajiya guda ɗaya ba za ta yi mukasama da shi ba illa fil akdariya sai cikin rabon gado da ake ce mata mafi gurbata alkudratu ba gurbata ba akdaru mafi gurbata wahiya ita ce ne zaujin mata ce ta mutu ta bar miji miji ne a gada wa ummun da uwa wa jaddun da kaka wa ukutun da yar uwa shakikiya ko da abiya miji uwa kaka yar uwa shakikiya ko yar uwa da abiya kaga tunda ba da ba jika tashi farko miji zai kwashe nufi wala kun nufi ma taraka azwaji in lam yakul lahunna waladu inda ba da wannan tarkacen duka shi a wajen sa hana shi daukan nufi ba to ita ma uwa tunda ba da babu jika, babu ‘yan uwa maza guda biyu zuwa sama, to ba abin da zai tada ita daga kudu kudu. To, an ba miji uku, an ba wa uwa biyu a cikin shida, saura nawa? A'a. Eh haka, to ga kaka asibi, ga ‘yan uwa shakigiya ko da albiya. Shi ne ce maka asulwa asalin mas'alar gadon sifati shida ne, shida ya kamata a raba, asali kenan. Amma ƙwaya ɗaya nan da za a bari ba zai shi kaka da ‘yan uwa ba. Kuma dole su za su raba wannan abin da ya rage, ya musu kaɗan. To, wata udu ila tif'atin za ta koma zuwa rabo tara. An yi ƙarin nawa kenan uku, maimakon a buga shida, to za a buga tara ne. Wata sihu kuma tana inganta min tis'atin wa ishirina, a min sab'atin wa ishirina, daga ashirin da bakwai in ka buga ashirin da bakwai shi ma zai inganta. Wa yasqudul aku to a nan idan aka buga tara, eh, uba ba uba ba miji nake nema za ka ba shi uku ba fa kala ma za a yi ba dan dan dan an yi aure ukun za a ba shi ita ma uwa biyun za a ba ta wanda in shidan aka buga haka za a ba saura nawa a cikin tara to shi kenan sai a ba kaka biyu a ba yan uwa biyu to shi ne ce ba a yin haka sai cikin akadariya in ta faru kaga mace ce amma dole mukasama suka yi shi da ita wanda da namiji ya kamata ya yi mukasama dan uwa namiji ko idan yar uwa mace in yayi mukasama da dan uwa namiji to ya kamata yar uwa ta yi duka kai mutul hazi to amma wannan ta gurbata ita ce akadariya wa yakudul akhu fil aliya nan ba maganar ‘yar uwa ake ba, ɗan uwa namiji ma, shakiki ko ne abi, duk da cewa shi ma yana cikin asibai, yana saraya, yana faduwa bayi da gado, fil'aliya cikin rabon gado da ake ce mata al'aliya. Wahiya ita ce, zaujin mata ce ta bar miji, wa ummun da uwa, wa jaddun da kaka, wa akun da ɗan uwa. A nan ba za a yi auli ba. shidan za a buga in aka raba ka da kuka gaya mana ɗazuyyar ya buka sudusu sudusi ne zai rage ƙwaya ɗayan nan ya kuzu hulu jaddu kaka kuma shi zai ɗauka dan ya fi ɗan uwa fawa to shi ɗan uwa bai da komai ko gwara suka yi suka fito duniya ko tabaye ne to bai da gada wannan ɗan uwan gashi ba ɗa ba jika babu uba wanda su ne shamaki ko hajibi na ɗan uwa amma saboda ka zama aliya shi ɗan uwa a nan yasudi ya faɗi a can saboda ‘yar uwa ce ka ji kuma wani abun mamaki ‘yar uwa mace ta jawo an yi aure kuma ta yi gogayya da wa yawa cikin akadariya ce to amma a nan tun da asibi da asibi ne suka haɗu ka gane ai kuma ba darajar su ɗaya ba to sai a duba waye fi ƙarfi a can dama da kaka da ita wannan ɗan uwa inda abin yana da yawa dama lizza kan za lizza kan mutum da hanzu ɗorfe tun da in ɗan uwa namiji zai buƙa sama da shi daidai wa daida ɗan uwa ɗaya ko biyu ko za su raba nisfi nisfi in su uku ne sulusi sulusi in sun wuce biyu a cire masa sulusunsa sun je su raba sulusainin to sai ta zama mace ce to kaga dama ba ta kai shi fawa ba to a nan za a yi rabo gare ta ba a huta da kaka tunda aka dariya ce to amma tunda shi wannan namiji dan uwan shakiki ko li'abi shi din shi yana takawa shi ma asibi to idan azubai suka haɗu ka gane ai kowa yana so ya asibiti kuma abin ya ƙare to ba za a ce a raba musu ba sai a duba waye fi ƙarfi ta bangaren asibiti kaka ya fi ƙarfi ta bangaren asibiti to saboda haka shi za a ba ka san yana tsayawa a matsayin uba ne ko inda uba ne dan uwa akwai magana ai sa'a ya ci ma kaka ne ya zo tsaya a matsayin uba har ma yake bukata ma da shi inda uba ne ko maganarsa ba za a yi to ka kwace kaka da ya tsaya matsayin uba ya fi ƙarfi a kan ɗan uwa to wannan sulusun da zai rage aka ba miji uku cikin shida aka ba wa uwa biyu cikin shida to sudusi ne kwaya ɗaya zai rage shi kuma ya akuzu hujjar kaka da zai ɗauke shi ya zama ya kudu aku ɗan uwa ya faɗi ba yi da asirci ba yi da asirci babu mutum mukasama ga shi abokin mukasama sai amma kuma a nan aliya ta sa ba yi da asirci alhamdulillah sai ne na'am to mallan wani ya maka ina za mu sake a ƙarau shafi na nawa to ina za mu tashi da wurin na wahuwa ma'adal ƙira'ata shi ne abin da ya shafi karatu abin da ya wallaci karatu maganar wa ƙadar ƙaula wa bazal fi'ila wa huwa abin da ake masa alfi'lu a cikin sallah aiki wa huwa ma abin qiyana shine abin da ya wane shi karatu duk ba abin duk abin da ba karatu bane da ake kulta shi da harshe to wannan sunan sa alfi'lu sawa'u tsayuwa ne ko ruku'u ne ko sujjada ne ko zama ne sunan sa fi'lu a cikin ayyukan sallah fa mudriku saniyatin ko saniyatin subhi mutumin da ya riski raka'a ta biyun asuba ka zo raka'ar farko ta tsere ma ka samu liman yana karatun fatiha da sura a raka'a ta biyu to ya kanutu zai yi alkunutun sa ne fi raka'atul qada'i a cikin raka'ar ramako ba zai yi ba zai yi alkunu tare da liman ba ko da ya riske ta in dai san a raka'a ta biyu ce shi kuma ko da yana da san wannan ta farko ce sai da limai ya zo karatun karshen sura sai ji ya yi shuru yana alƙudu kaga nan ya tabbatar yawa ɗaya samu wannan kuma ta biyu ce to tun da malika suna yin alƙudu shi ba zai guje man yayi wannan alƙudu ba sai an yi sallama ya zo raka'a ta ƙarshe sannan zai yi wannan alƙudu shi raka'atul qada'i wa ahrama man kashe fawata raka'atin duna sabti ne yawwa man kashiya fa wata raka'a ce mutumin da ya ji tsoron tserewar raka'a wa a harama sai yayi kabarar harama duna sabti kafin ya ƙara sosahu ya shigo masallaci yana jiyowa karatun liman dama ya tabbata wannan raka'a ce ta biyun asuba alal misali ko raka'a ce ta ƙarshe ya sani yana shigowa masallaci sai kuma ya gani man ya ruku sai ya ga kuma in yace sai ya je inda sahu yake sannan ya yi kabbara harama ya yi ruku liman zai ɗago ya rasa wannan sallar to sai ya yi ruku'u kafin ya ƙarasa sahu in zanna idrakahu in yayi zaton zato anan yaqini akwai da ake kawo zannu amma a matsayin yaƙini yake akwai su da yawa cikin alƙur'ani kamar inda Allah ce wa zanna dawudu anna ma fatanna annabi dauda ya tabbatar ba wai yana zato ba ya tabbatar mu ne muka jarrabe shi dan bayan ya gane waɗannan khasmani ba je ba'du na ala ba'd din da suka zo masa ya gane cewa ba mutane ba ne mala'iku ne kaga ba maganar zato ko sai kuma Allah ya ce wa zanna dawudu anna ma fatannahu annabi dauda ya tabbatar mu ne muka jarrabe shi fasta kafar rabu sai sai ne mu gafara ubangijin sa wa karara shi an ya fadi yayin sujjada ku anan sujjada ake ne wa alaba ya koma ga ubangiji yau haka nan kissa sahabban manzo Allah game da yakin tabuka wa ala salasati allazina kullifu akwai inda Allah ce wa zannu Allah malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim bi yatu wa zannu anan ba wai suna zato bane bayan sun ci yadda suka ci kuma ce duka a zato ne wa zannu sun tabbatar Allah malja'a ba wani mafaka min Allah daga azabar Allah illa ilayhi sai an dawo zuwa wajen in Allah yana neman ka zai azabtar da kai ba ka da inda za ka je ka fashi la manja wa la malja a addu'a ma ana faɗa ba matsela ba mafaka sai an dawo wajen Allah sannan a samu tsira a samu mafaka to a nan wazannu din ba sun yi zato ba ne sun tabbatar ne to akwai inda ake kawo zannu bi ma'ana yaƙini to a nan ma in zanna ba in ya zaci ba in ya tabbatar idrakahu zai riski liman qabla rafi'i kafin dagowa daga wannan ruku'u to idan yayi sujada a haka wato yayi ruku'u a haka eh to shikenan ya riski wannan raka'a idan ya kabbara harama yayi ruku'u a bayan sahu kafin ya kalasa in ya tabbatar zai samu wannan raka'ar in yayi ruku'u to wannan ruku'un sa da wannan raka'ar ta tabbata wa illa in kuwa ya tabbatar da eh in yace sai ya je sannan yayi ruku'u zai iya rasa wannan raka'ar to tamada ilaihi yayi tafiyarsa zuwa inda sahu yake kare ya bai ruku a bayan sahu illa an ta kula al'akira ta kai ta kasance raka'ar karshe ce wanda in bai ruku'un nan daga shigowarsa ba to kaga ya ya rasa falalar sallah gaba daya to wa dabba in ta karshe ce zai ruku'un daga baya wa dabba sai yayi rarrafe asalin dabba din rarrafe ne wa ma min dabbatin ba wani ne rarrafe fil arabi a ban kasa shine ma'anar dabba da bibun namuni suke cewa rarrafan tururuwa tafiyar tururuwa da bigo ake cewa ba asalin ma'anar dabba din abin da yake takawa a doron kasa so hausa ba sa cewa ai ya tafi duk duk duk duk ko kaga shi ba dalibin ne da ba'u din to wa dabba din nan ya tafi duk duk duk a tsofe kasaffai ne kamar mutumin da ya keta sahu biyu da akil gurgati zuwa ƙarshen kafa ko da ya kabara harama sai ga sahun da yake gabansa ko na gaban da yake gabansa akwai gurin tsayuwa mutane sun bari ba su shiga ba to ba laifi a cikin sallah ya yi taku ɗaya biyu zai ya shiga wannan sahu to haka nan shi ma wanda ya ruku a bayan sahu saboda raka'ar ƙarshe ta yana tsoron tserewar sallah to shi ma zai rallako ya zo ya shiga wannan sahu ka gane haka nan wanda yake cikin sahu zai iya yin matsawa gaba a sallah ya aki da kuzutu domin ƙarshen kafa raki'an yana halin ruku'u ne zai iya tafiya ya je ya cike waccan kafar au ka'iman ko ma a tsaye ne zai iya taku ɗaya biyu ya cike waccan kafar da take sahun gaba fi saniyatihi a cikin ta biyunsa ka gane ba a cikin na farkonsa ba in bai tashi ganin wannan kafar da take sahun gabansa ba sai da ya samu haraka a daya a ta biyu ne ya gane to wannan ya da dama amma a farko yana gani yaki ya yi tsaya a nan to ba da damar da zai matsa ya ce zai zai la jalisan kuma banda a zaune duk da yake raunin jan jindi zai yake ba a shiga sahu da jan jindi au sajidan ko a sujjada to sai ya tafiya za ta yi a sujjada ka ga dai ba zai rarrafe idan idan yake zai rarrafe sai dai ya goga goshinsa in ya dago kuma kaga ya kata sallah dan ya dago daga sujjada kuma lokacin dagowa bai yi ba ba a matsawa a cike kafa a halin zama ko a halin sujjada sai dai raki'an au qa'ima shi yasa ke maka dabba dole aka ce dabba to yana takawa ne da kafafuwansa wanda yake zaune kaga in ya maza ba dabba yayi ba yayi jangindi ne yayi zahafu ne wa in shakka fil idraki in yayi shakka cikin riskar wannan raka'at ya zo yayi kabbara harama a bayan liman ya tafi kafin ya fara sunkuyawa liman ya ce sami Allahu liman hamidu amma duk da haka ya tafi yayi wannan ruku amma lanta bai samu nutsuwa ba yana ta ko anya ruku nan ko na same shi to algaha ya jefar da wannan raka'ar kamar bai yi ta ba wa qadaha ya rama wannan raka'ar da salami bayan sallamar liman ka an adraka wutu ruku'i kamar ya riski liman cikin ruku'u wa kabbara lil ihram ya kabbara domin harama fi fi inhidani cikin sunkuyawa to wannan raka'ar fa zai jefar da ita in ya ki jefar da ita to zai asarar sallah jefarwan ya shi masa sauki saboda me yanzu da muka karanta a cikin farillan sallah akwai takabiratul ihrami bayan ta sai wal qiyamuna to wannan shi yayi kabbara lil ihrami fi inhidadi yayi kabbara harama cikin sunkuya wannan in aka ce ya jefar da wannan raka'ar ba an masa alfarma ba in aka ce ya bar farilla fa ya bar tsayuwa domin kabbara harama kaga sallar ba gaba ɗaya ba ta samu ba to alhamdulillah sai ne a'a ba ba ba a yi baya a sallah sai dai inda da zuwa da babban gole ba inda liman zai maka to kai sai kai baya amma liman shi fi kamata ya matsa gaba ba kai kai baya ba eh za mu yi halin misali shi ne shari'in fiƙo ba to imamin shafi na nawa ina za mu tashi to muna cikin ayoyi ke da aya ta farko ce ba wa atiullah Allah ke ku bi Allah wa atiur rasula ku bi manzan Allah umarnin da Allah ya cewa a bi shi shi yake nuna mai gaskiya ne da Allah ya san bayi da gaskiya da Allah ya san bayi da amana to da Allah ba zai ce a bi shi ba wannan yana nuna gaskiyar manzan Allah da amanarsa inda har Allah ya amince masa da wahayi da ya masa kuma har yace a bi shi ka gane yayi shi yasa da wani ce wa manzan Allah bai yi adalci ba a wajen laban gani wani munafiki yace hazir kismatu ma urida bi awajhullah wannan rabon wai ba a yi dan Allah ba har ba ta maza Allah ka duk wani Allah ka yi adalci. Ba za ta masa wai haka kai kanka. Man ya adil in lam a adil. Wa zai yi adalci in hannu bai yi adalci. A ga yanzu za muka cikakkiyar amanarsa da adalci. Har ba ta masa yanzu ba kwa amince mini ba. Tunda Ubangijin sammai ya amince mu. Ka ga yanzu shi amintacce ne wajen Allah. Ni da Ubangiji ya amince mu. Ku ba kwa amince mu ba. wannan yake nuna maka bai gaskiya ne tunda har Allah ya yarda da shi ya so a bi shi suratul tagabun aya ta 12 aya ta biyu a wannan jiyar yace wa ma atakumur rasul abinda manzon Allah ya zo muku da shi fa khuzuhu ku rike shi ku yi aiki da shi wa ma nahakum anu abinda ya hane ku gabarin sa tantahu ku tike ku bar aikata wannan abu suratul hashir ta uku yace wa ma yanzuku anil hawa shi maza Allah baya kujici akan san zuciya sai nuna maka duk abin da ya faɗa gaskiya ne kuma anan kalmar yanzuku Allah ya ce bai ce wa ma ya takallamu ba anil hawa bai ce wa ma ya kadubu anil hawa ba yake yanzuku furuci wai ba sai magana ba ko tsaki manzan Allah ya to umarnin Allah ko tsaki ya yi ko wani furci ya furta wanda ba a fahimci ne ma'anarsa ba to Allah ne ce yi umarnin Allah ne shi ba yi da magana ko furci nasa shi yasa a kawo kalmar nutsu ba kalamu ba ba ya takallamu ba ba ya tahaddasu ba duka lafazi ne na zance alhadisu zance ba ya tahaddasu yana zance yana zantarwa amma sai Allah ya ce wa ma yanzu baya furci wani abu da ya furta to in huwa wannan abun ba komai bane illa ba sai wahayi wahayi ne yuha da aka masa wahayi Allah ne yake yi duk abin da ya furta ba yin sa bane umarnin Allah ne suratul najm aya ta hudu. Allah ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam balligh ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka wa in lam tafa'al in baka aikata ba amma ballagta risalati baka isar da manzancin sa ba yana nuna cewa mazala ya isar da dukkan abin da Allah ya aiko shi da shi wallahu ya'tibuka minan nas Allah shine yake kiyaye ka daga sharrin mutane suratul ma'ida aya ta 67 alhamdulillah sai ne to ina ne na hu shafi da nawa daidai na za mu tashi kullar da ma'irin lati fil amdilati sadiqa shine idan ka san dukkan damiran da suke cikin misalcin da ta gabata irin su safarsu da zahabna da intasara akhlisu i'mali yuhazzibna din nan in ka san su gaba daya to fa hal tajidu farqan bainahuma wa bain as-sama'i al-munfasila shin to zaka iya samun bambanci tsakanin da tsakanin da mire munfasila da muka yi a baya allati arabta wa da ka riga ka santa tun a baya kafin mu zo ad-damirul muttasil ai ka san ad-damirul munfasil to idan kai duba da idan basira ka same dukan za ka iya gano bambancin da yake tsakanin damirul muttasilu da damirul munfasilu yace na'am kwarai kuwa za ka iya ganewa a bayanin da zan yi maka inna bainahuma farqan wadiha lalle tsakanin su akwai bambanci mabayyani da annab da ma'ira huna domin da mirai anan muttasilatin bil kalimatin lati bi danibiha tana saduwa ne tana ɗamfare da kalmomin da suke gefanta ba za ka iya raba su ba eh ko a karatun tsangaya idan ka tarar da safarci ko safarna ƙarshen su tsira sai ka ce safar sai ka kai tu farko tsira sai wannan ya yi kalma ko saboda dalili ne muttasili ba a raba ko ko alaran ma tsangaya ya san wannan zai ce wannan ya yi kalma sai dai wannan ya koma can ya haɗu da ɗan uwansa ko wanda ko wancan ya dawo nan amma dai ba a raba shine muttasili din ina fata an gane wala yin ɗan biya kuma ba a kurci da ita ita wannan damirin ba za ka zo ka ce tu a sai kada kuma ba za ka ce safar dole sai ka haɗa su shine ittisalin da yake tsakanin safartu zahabna ba za ka ce na kawai ko zahab mun san zahaba amma mun san inna amma ba mu san zahab a larabci kuma ba mu san na kawai ba dole sai ka hada su zama sun sadu da juna illa ma al kalimatul muttasilati biha ba a kulli da ta sai an hada da kalmomin da suke saduwa da ita to lidalika dalilin wannan su samma da ma'ir muttasila ake amana da damirai muttasila mai saduwa amma waɗancan da muka yi dalirai mun fasili za ka iya raba kowanne ka faɗe shi daban daban ka gane ai kamar inna ka kawo shi ƙarshen sutura ba matsala na hannu sai ka kawo shi farkon sutura wannan ba matsala inna na hannu da zannan suke in ka da shi a ƙur'ani ka iya barin inna a ƙarshen sutura ka kawo na hannu farkon sutura wannan babu laifi amma damiri ne inna ɗin amma mun fasili ne mai raguwa ne amma safarku zahabna in tasara aklisu i'mali yuhazzibu da wannan zamiri ne muttasili baya raguwa shi ne kawai bambancin alhamdulillah amma duk damirai ne kuma kowane akwai damirin rufu akwai damirin fata akwai damirin kisra a mahallin da suke zama sosai ne akwai sauran na'u ina ne shafi na ɗari da sai na za mu tashi albasu bincike na ta'ammal ta'ammal ismala to ka lura da sunan la fil amsilatil mutaqaddima cikin musaltima da ta gabata tajiduhu zaka same shi ya qau ala ahwalin salasin yana abkuwa akan halaye guda uku ladin gashi ne ya maka ayyara ba su gida uku lamba ta ida lamba ta da lamba ta uku ko wa fi qa'ifatul ula itala a cikin yanki na farko mudafun ta zo a matsayin mudafun ne la shahida zuri ka gane ai ta abku ne a cikin ah, mu- mu- mudafun domin sha asali shahidu zuri ne shahidu mudafun ne zurin mudafun ilaihi inda ka cire ladin sai zama shahidu zurin mahabubu mai shaidar zur abun so ne amma kaga ba haka bane sai za aka sa la la shahida zurin mahabubu to anan ta abku ne a cikin mudafun wato ta'ifatu sani a cikin yanki na biyu kuma sauran duka uku haka suke la ta jarata rumman la ra'i ganan in ka ce ladin zai zama ra'i ganan ne makiyayin tumakai to a yanki na biyu sai da aka ce la ra'i ban farasan fi tsariki Mm? ita kuma shabihu bil mudafi makamanci ne da mudafin shi ba mudafin bane amma yayi kama da mudafin rakiban farasan asali rakiba farasin ne rakiba mudafin farasin mudafin ilai amma da aka ce rakiban farasan shi ma la tana shigarsa saboda mai shabihu bil mudafi wa fi da'ifatin salisa cikin yanki na uku da da aka ce la surura da'imu shi kuma mufradun ta shiga suna ne mufradi surura ka gane ai ai gairu mudafi shi ba mudafin bane wala shabihu bil mudafin ba kuma makamanci ne da mudafin ba ala misali ma arabta abu sa misali abin da ka sani min ba bin nida'i a babin kira in ka zo kiran mufradi me me me me za ka ce ya rasulallahi ya abdallahi ina fata an gane wai za ta ambata akira hazal isim in ka zuwa da ƙarshen wannan suna fi ahwalihi salas cikin halayensa guda uku wajadtahu fil halayn al awwalayn za ka same shi a cikin halaye biyun farko mansuba abu wa fata ne da'iman koyaushe la shahida la shajarata la raqiya la rakiban la muqassiran la mujiddan a halaye yankoki biyun farko wa wajadtahu fil hali salisa za ka same shi a cikin hali na uku mabniya abin gina ne abin ginawa ne alama nuzuba biyu abu sa abin da aka yi fataha gare shi in an masa fata'a to sai a ce la surura in ya zo da wata siga la biddaini saboda ya shiga ta duniya la mujiddina saboda ya shiga ismul jam'i la jahilati shi ma fata'a ne saboda ya shiga jam'ul mu'annas salimi wanda ba sa daukan fata'a ina fata an gane fa idza kana qabla dukuli la alayhi in ya kasance kafin shigan la a gare shi yunsabu fil fatahati ana masa fat- fata'a ne da fata'a to buni ala fati sai a gina shi akan fataharsa la din ba za ta tsaya sai sai zama la surura ka gane ai wa in kana yunsabu bil kasr ya zama ana masa kisra ne da fata'a kamar jam'ul muannas salimi la jahilati ko لأنه دم مؤنث سالم to buniya Allah ka zata sai a gina shi akan kisrar saladin ba za ta canja masa hukunci ba kama huwa wadu kamar da yake mabayyani fil amsila cikin musaltan musaltan da ta gabata to alhamdulillah sai ne sai ta alimu to ina ne farko yau shafu ka irin namu ne ko 27 fasulun To, a farkon fasali ne? Fasulun, fi ku azimin ilimi, sun kuma ma ilimi da ahalin su da abokan An ce ahalul ilimi da malamai da ɗalibai, duk suna amsa ahalul ilimi. Domin malinta ba ta cika sai da ɗalibai. Ɗalibta ba ta cika sai da malami. To dukan sun zama ahalul ilimi kenan. Eh, lamu kai sani, Allah ɗaliban ilimi hakika mai neman ilimi la yanalu ilma baya samun ilimi wala yantafi bi baya amfana da ilimin illa bi ta'zimil ilmi sai da girmama ilimin wa ahlihi da ahlin ilimin sai kana ba wa ilimin daraja da girma malami da ɗalibi kana ba su girma da daraja to sannan albarkar wannan girmamawan zai sa ka samu ilimi wa ta'zimul ustaz da kuma girmama malami wa tawqirihi da darajar tashi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu shine at-tawqiru girmamawa an dubu tafsirin litta'azim inji ne sharhi ka duba lamba ta gare da wa tawqirihi da da ta'azimi da tawqiri duk ma'anarsu girmamawa akwai adabu tafsiri adabi ne na fassarawa tawkiru yana fassara ta'azimi faqad qila haqiqa an fada a luga aka ce ma wasala man wasala illa bil hurmati man wasala duk wanda ya sadu da koma menene ilimi ne kuɗi ne mulki ne bai sadu da wannan ilimin ko kuɗi ko mulkin ba illa bil hurmati sai da ganin alfarma sai da girmama shi ne alhurmatu sai da kai biyayya ka girmama na gaba da kai sannan ya koya maka karatun ka sani in kuɗi ne sai da kai wa gidanka biyayya ko mahaifinka sannan ya nuna maka yadda ake kasuwanci ake samun riba in ma mukami ne ko da na siyasa ne sai da ka kwantar da kanka ka zama yaron 'yan siyasa ka fara daga kansila ko ciyaman ko wani abu sannan har ka zama kwamishina ko sai ka ƙanƙantar da kuma duk yadda ka kai da girma to akwai wanda mai gidanka ne ko da baya rike da wani mukami dole kana masa biyayya in ba haka ba to ba za ka je ko ina ba ko ka hau to za ka rikito ko ka hau tsantsayi ya sa ka hau to ba za ka yi ƙarko ba dole sai ka kiyaye alfarma ka san akwai na gaba da kai kuma kai masa da'a a kowanne babi na rayuwa ma wasala man wasala illa bil hurmati man wasala duk wanda ya sadu to ma wasala bai sadu ba fa illa bil hurmati sai da girmamawa haka nan wa ma sakala man sakala man sakala wanda ya fado ko da ya hau ma sakala ba komai ne yasa ya fado ba illa bi sarkil hurmati sai dan barin girmamawa baya ganin kan kowa da gashi wai shi dan ya taka mukalu to ai sanawa zaka kare zaka dawo wakila aka ce alhurmatu galin galin darajar malami kai mu shine nafi alheri mina tsati akan yin da'a eh akwai inda sabawan yafi akan yin biyayya eh arifai wani abu ne shafi ma'arifa ne da tasawufi suka ce idan umarni ya saba da ladabi to ka ɗau ladabin ka jefar da umarni. Yi. Umarni in ya saba da ladabi an ce yi kaza amma in kai abin da akwai su'ul adali. To ka bi ladabin ka ki aikata abin da aka ce kowaye. Inda ya faru ga manzan Allah ta zama da Sayyidina Ali lokacin da aka zo sulhul Hudaybiyah manzo Allah yake kai sai na Ali ka rubuta haza ma ahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraish wannan shine bayan an yi bismillah bismillahir rahmanir rahim amma ba'du haza ma ahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraish wannan shine abinda manzon Allah yayi alƙawari da quraishawa da wakilin quraishawa da suka turo wajen sulhu ya duba ya gani shi ne na sunansa kuwaye da isu na amri sai ya ce bai yarda da bismillahi rahmani rahimi a goge abin da ba mu sani ba a rubuta mana abin da muka sani me kuka sani mu abin da muka sani bismillahi allahumma ka san su ba shaida da suna ar-rahman ba wai za ki lahu bi rahman qalu wa man rahman menene kuma ar-rahman su ba shaida da ar-rahman Qurayshawa amma sai daga Allahumma da Allahu suka ce a goge abin da ban sani ba a rubuta abin da suka manzo Allah ya goge musu abin da ba sa so ka rubuta musu abin da suke sai da Ali ya goge bismillahir rahmanir rahim sai rubuta bismikallahumma to da aka zo wajen hada ma ahada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan ma kwaye yace bai yarda da rasulullahi ba sai dai a goje Rasulullahi a rubuta Muhammadu dan Abdullahi. In mun yarda Rasulullahi ne ma zo mu yaƙe ka? Da ba kan Rasulullahi ake mutuwa ai. Mu mu ba mu yarda da kai a matsayin Rasulullahi. Mun san ka ne Muhammadu dan Abdullahi. Sai dai a goje Rasulullahi a rubuta hada ma ahada Muhammadu ibn Abdullahi Quraishan. Manzo Allah ya ce wa Ali ka goge abin da ba ka so ka rubuta abin da suke so to a nan ya aka yi ya ce ya rasulullahi wallahi ko za a mutu hannu na ba zai goge rasulullahi ba sai dai a mutu manzo Allah sai ya ce ka goge abin da ba sa so ka rubuta musu abin da zai wallahi ba zan goge rasulullahi annan me ya faru umarni manzo Allah fa ya maimaita ya ce wallahi ba zai goge rasulullahi sai dai a mutu manzo Allah ya ce ba ni alƙalam ya karɓa da hannunsa ya goge ya kurre rasulullahi yake to rubuta musu abin da suke so a sama yake to wannan kam zai amma shi ne yake goge rasulullahi shi kuma manzo Allah kaga ai zai iya in ya goge a sama sai ya rubuta Muhammadu ibn Abdullahi amma bai rubuta ba saboda Allah ya ce wala ta khutuhu bi yaminika shi an hana shi rubutu anan malamai suna kuskure ce wai manzo Allah bai iya karatu da rubutu wannan kuskure a'a Allah bai ba shi izinin yayi ba kar ka sai bai iya ba a baya yi manzo Allah baya rubutu baya koyar karatu ka tsaya ne amma kar ka sai da iya rubutu da karatu bai iya ba ya gane abin da aka rubuta ya ce a goge a rubuta musu wanda ba sa so kuma bai taɓa koya abin wani ba bai taɓa zuwa gun wani ya koya amma duk abin da aka rubuta da kowace luga zai karanta amma baya rubutawa to a nan ka ga sai na Ali ya saba umarni amma ya duba ya ga umarnin ya saba wa ladabi ya je goge rasulullah haka nan lokacin da Allah ya zo wa fati cikin dinyar ajali ya ce wa sahabbansa a je a kawo takarda da alƙalami zai yi wasiya a rubuta umar ya kar a kawo yace manzo Allah yana cikin halin jinya za ku tsora masa nauyi ku bar shi ya huta magana ce a kawo ta kar a kawo wanda akan haka har shi a suke zargin sai na umar wai shi ya hana manzo Allah ya zartar da wasiyar da yayi niyyar fada a rubuta shi kuma ya duba halin da yake ciki saboda aka yi haka ba a yi wa manzo Allah ladabi ba a halin jinya ku tsora masa cewa sai yayi wata magana mai yawa ana rubuta bayan numfashi ma ya fara zuwa ƙarshe a lokaci kaga anan umarni ne ya saba wa ladabi sai aka ajiye umarni aka ɗauki ladabin to shi ne yake gaya maka alhurmatu kallu min da ka ga girman babba ka saba masa shi ne mafi alheri akan ka masa da'a kuma a zuciyarka ka rena duk abin da yake kai kai kana yi amma a zuciya ba ka ganin sa da kima wannan da'a ta ka ba abin da za ka ba ba za ka samu albarka ba ba za ka nemi abin da ba za ka samu abin da kake nema gara ka saba amma a zuciyarka kana da dalilin da yasa ka saba kuma darajarsa tana nan a wajen yace ala tara annal insana la yakfuru bil ma'asiya shin baka gani dan adam baya kafurta dan yayi sako sako ba shi shi da'a bane eh musulmi ya sha giya eh yayi zina yayi ƙarya yayi fata yayi menene amma ba ka da bakin da zaka ce masa kafiri ko wa inna ma yakfuru amma yana kafurta ne duk suke fatiya saboda rena wannan zunubin da yake aikata ya ce ai shan giya ba komai bane ai shan giya dan na sha giya kuma menene to wannan lafazin shi ya kafurta shi shan giyan bai kafurta shi ba ka gane ai ko zinar da yake yi bata mai da shi kafiri ba amma ai zina ba komai bane dan mun zina kuma sai ne to wannan lafazin shi ne ya kafurta shi saboda ya rena zunubin da Allah ya haramta wa bitarkin hurmati da barin wato ganin alfarma na haramcin da Allah ya yi shi baya ganin haram ne to kaga halatta haram yana kafirta musulmi amma aikata haram baya kafirta musulmi to alhamdulillah sai ne kazi to na za mu tafi na ji daga wanda nake amincewa da shi cewa Sheikh Abu Yusuf Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala kana yuqifu kullu amalin min a'malil khair dan ba ana magana daukan karatu ba an rawaito malamai biyu suna dakatar da daukan karatu sai ran Laraba har suna kawo hadisi to shi Abu Yusuf Al-Hamdani shi ba wai karatu kadai ba kullu amali duk wani aiki min a'malil khair na ayyukan alheri to yuqifu yana tsaida shi baya farawa baya bada umarni ayi ala yawmil arba'a sai ranar laraba tunda hadisin ai ya yi umumi ne bai keɓance sai karatu kaɗai ba mazala ta wai ma min shar budi a yau mal arbi'a ba wani abin da aka fara ranar laraba illa wa ƙarshen sai ya cika amma saboda karatu ne mafi muhimmanci yawanci ana aiki da shi ne a cikin karatu amma shi duk wani aikin alheri yana bari sai ran laraba a fara da anna yawmal arbi'a domin ranar laraba yawmin yini ne kulika fihi zuru da aka halitta haske a cikin rana ce da a cikin ta aka aka halitta haske wa huwa yawmun hasin fi haqqil kuffari amma rana ce mummuna mara kyau da hisa sai haƙƙin kufari a cikin haƙƙin kafirai ka gane ai fi yawmi nahasin mustamir ranar laraba ce duk kafiran da Allah ya halakar da tsairan ababila da saihatan wahidatan da girgizar ƙasa duk ranar laraba ake wa kafir su a wajensu laraba ba ta da kyau fayakunu mubarakan lil mu'minin amma yana zamantowa mai albarka ne a gun mu'minai a gun su ba kyau amma a wajen mu'minai rana ta mai albarka saboda a cikin ta aka halitta haske to alhamdulillah lokacin sallah fatiha da salatu al-fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز فلا تنس له الأزل والأبد زمانا ومكانا مجنوبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله السلام عليكم Doktor, maka da dawa ya hanya, ya wajen su ba da kuma madin lafiya, san da zuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.